wanda an ma manzan Allah wa kunni da mundar gairar muktafi wa hajja attabi ahlul mawqif amma manzan Allah mundari wanda ba kun yi bane ba kuma a wannan dai shekarar attab shi yayi hajji da mutanen da suke cikin Abuja garin Makka sai na 87 summa tabuk kad gaza fi tasiri وحد مسجد الفرعون رافعا yace a shekara ta tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi ya tura ko kuma aka huta yakin gazuwa ta Tabuka Tabuk yanzu wannan region ce jiha ce a cikin Saudiya kenan can wajen frontier da Urdun can wajen frontier da Jordani nan abin gakin take jiha ta Tabuk kuma manza Allah ya rushe masjid dirar manza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda addirar su suka ɗaukaka wannan masallacin sai gina shi kina abin da ya zo a yaƙi na tabuk manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamna a garin madina tsakanin zulhijja zuwa rajab zulhijja zuwa rajab kenan daga zulhijja zuwa rajab sai fara ba da umarni a shirya yaƙar rumawa a shirya yaƙar rumawa wannan shine abin ga gamuwa ta harko tsakanin musulmai da rumawa kiristoci kenan kuma suka ce a tsari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayya bayya cewa za a tafi gari kaza yaƙi kawai sai an ga sai in an huta tana yi wa ɗauki wannan da sokin alhali nan zai yi kuma sai hutu ya arewa shi kuma gusum zai yi sai an yi tahiya mai nisa yanzu duk wanda wani munahuki in ya ga an yi haka sai ce agar sa kai kenan da ja da gauga haike bayan agar sa labari ga manzan Allah zai zo sai ya yi tahiya mai nisa sai ya juye komuna kenan yanzu duk wani wanda yake da abin gakin munahuci an fata mashi abin gakin shi to manzo Allah saboda tahiyyai masira daga Madina zuwa Tabukatin tahiyya ce mai wahala kuma yana buƙatar sai an yi shiri shiri na kirki za a bi Tabuka sai manzo Allah fara bada sanarwa kowa ya shirya za a tafi Tabuka suka ce nan kowa yake kawo taimakon shi Usman da ya zo dukiyar da ya kawo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta huce tunanin mutum ya kawo ya zuba a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da na kawo banda abun hawan da ibada Umar ya kawo rabin dukiyar shi Abubakar ya kawo dukiyar shi kowa yake kawowa wannan shirin yaki na Tabuk to kuma aka yi katari lokacin da manzan Allah ya ce a tafi yakin Tabuk akwai tsananin zafi a lokacin kuma abinci ya yi kaza kuma a wannan lokacin duk gonaki duk garaken garin madina sun yi mi sun ba dodi itace yanzu wannan lokaci lokaci ne mutum ya zamana ya bone balle an sani ana zahi kuma garake gashi sun yi inuwa ga ɗayan itace jarabawa ce allah musu kuma manzala sai umarni ya ce a wuta a nan akwai wanda ana ce mishi jaddu bin kais manzala sallallahu alaihi wasallam ce to wannan lokacin da kai mun tafi a je a yaki banul asfar kamar larabawa ko manzan Allah na kiran rumawa da banul asfar banul asfar kenan banul asfar na ce asfar kamar masara kamar kalar su kenan ba sama ma kalar larabawa sai ke ce musu banul asfar sai ce a mishi ai manzan Allah ai da ka bani izini na zamna kaka fitini ne ne fitinan sai ce ma manzan Allah in na ga matar rumawa ba zan iya haƙuri ba in na tafi yakin kenan hankali na zai tashi in dinga mun matar rumawa manzan Allah haka fitine ne bari na in zauna to shine Allah yake cewa sai Allah saukan mishi ya saukar da aya akan haka wa minhum man yaqulu izalli wa la tabtilni sai Allah ce ala fil fitnati sakatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin daga cikinsu kenan shi wannan jadd bin kais shi ne ke ce ma manzo Allah izalli manzo Allah ka bani izini in zamana kakka fitine ni kenan in na gama ta rumawa ba zan iya hakuri ba sai Allah ke cewa ai zaman da zai yi a garin Madina ki tafiya yakin shi ma kanshi fitina ne kuma jahannama ita ce ta kewaye min duk mutane duk mutumin da ya zamanto kahuri ne na kahurce ma ni'imar Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada akai shiri kowa ke shiri shine ai har a cikin su wani bai samu ba abin da zai kawo sai dan kama a ce kamar ya kawo rabin tiya ta da biyu wasu suna zamani allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina bisal wallazina la yajiduna illa judahu fayaskaruna minhum sakhira Allahu minhum shi yana zamani bai bada ba wannan in ya kawo diyawa kaiwa ne ya kawo kaza wannan in ya kawo kaɗan Allah mai zai da abin gakinka to a wannan mutum yana so gano surar da zai gano girman manzan Allah kuma surar da zai gano halin munafukai ya karanta so ta tauba komi mutum zai samu yanda manzan Allah ke da girman shi da girman shugaban sahabbai to nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni za a wuta yace sai wasu guda mutum bakwai daga cikin ansar wanda su ne salim bin umair ana ce mishi salim bin umair da kulba bin zaid da abu laila abdurrahman bin ka'ab da amar bin humam da abdullahi bin mugaffar su su ne allah ake ce mishi bakka'un wala alallaji ne izama a taukar ta hamilahun kulta la'ajin ma a hamilukum alaihi tawallau wa'ayinahum tafidu min ad-dami hazanan Allah yajidu ma yunfiqun kowa ya shirya suka zo manzan Allah duk dukiyar da aka kawo manzan Allah ya rarraba a tahiyaki wayannan mutanen bakwai suka zo manzan Allah a bamu a bamu abin da zan mahau kawai ta ce manzan Allah ce wallahi ko komai ya kare ban da abin da zan ba ku suka juya baya suna kuka na a ciki su ma wasu guda biyu su ma suka zo daga cikinsu kenan waɗanda suke kuka suka gamu da wani ya tambaye su ya aka yi yasa kuka suka ce Allah mun je manzan Allah ya ba mu abin hawa ya ce mun babu nan ya ba su raƙumi guda ya ce ku hau ku biyan kuma ya ba su guziri na dabino ya ce ku kama hanya ku dai ku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai diyawa suna zama ai an ce a tafi yaƙi ba 'yan madina ba kaɗai a 'yan ƙauyukan madina kowa aika mashi ake kowa ya zo ya ce wa ja'ar mu'azziru na minal a'arabi biyu uzana lahu wa ka'adar lazi na kazabun laha wa rasula wasu suka zo manzan allah wallahi wurin kaza ne kowa ya ce ka hanzarin shi to sai manzan allah ya ce ku kyale su ta in ƙarya ce suke tana yi wa dama Allah bai ma bukata in sun zo cikinku lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala al aw da khilalakum yabghunakum al fitna wa fikum sama'una law in yazo yace manzo Allah a barin in manzo Allah ya ce eh ka tafi tana yi wa barna zai in yaje in yaje zai dinga sanya fitina tsakanin mutane sai ce ku yale shi kowa ya zo ka uzurin shi je ka shi kenan kowa ka uzurin shi je ka shi kenan tunan sai wannan ka'abin malik wanda labarin shi ya zo a cikin riyadu salim ya kawo ka'abin malik da murara bin rabai da hilal bin umayya da abu haisar su kuma an san su mutane ne mutanen kirki da cin sabon babu wanda ke tuhumtar sojan musuluncinsu babu wanda ke tuhumtar sojan imaninsu ba a taɓa samun su da munafucinsu su kuma wanda yansu zauna fuska ba daga cikinsu manzo Allah zai huta sai cayi ma Ali bin Abi Talib ka zamana ka zamana a gida ka tsare matan manzo Allah kuma ka tsare garin Madina ku duba muna hukai ka manzo Allah sai da ya kama hanya ya huta ana tahiya kawai suka fara a garin Madina wanda ba su ta yi ba daga ciki Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul bai ta yi ba sai suka fara cewa ai da manzo Allah ya gaji da Ali bin Abi Talib tahiya ma da shi daman abin gari ya ma manzan Allah ya wuni shi yasa ya zama da shi a garin Madina ya yi zama ne kawai suka fara hudu labari ya kai ma Ali yanzu ali bin abi talib sai ta tashi dai ya bi manzan Allah manzan Allah gan shi ya aka ka tau ya ce wallahi manzan Allah ka ji abin da suke cewa sai ke ce mishi bakka su ka kasance mun matsayin harun da musa sai dai babu annabi bayana tukun ali bin abi talib ya dawo abu haisama sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo wannan yanayin na lokacin madina lokaci ne mai daɗi duk yanda aka ce sahara ce kamar yanzu wanda suka je misalin hassan ya san yanayin arlit wani abin ga agadas in aka ce zahi ake kuma garake sun yi abin ga lokacin rayuwa daɗi gare ta duk wanda yake da garka ya sani to wannan abu haisama yana da mata guda biyu suka mishi ɗan tantin shi ake jika mishi ga garka ga kaza ga kaza kawai kwancin shi yace ka shi ma ba zai taiwa wannan yaki yace sai da suka zo an jika mishi runhon shi an kawo kayan daɗi za a fara morewa kawai ya cayi na amfanin abu haisama manzan Allah yana cikin rana kuma kai kana cin wannan yace ku cire mu wannan abin gaki kawai kama hanya manzo Allah ya tsere mushi ma ya kama hanya ta suka ce ana tahiya yana tahiya yana tahiya ko manzo Allah ya ga misali kinan dan tagariya hilin daji kana iya ganin daga nesa babu itace tunda yankin tabuka sahara ne sai ga wani mutum ɗaya akan abin hawan shi na tahowa ba iya ganewa daga nesa wani ne kawai suka ji manzo Allah na cewa kun aba haisama ka kasance abu haisam kenan wannan mutumin ya kasance abu haisam Allah sai gashi ya zo yanda manzo Allah ya ce abu haisam ya kin gashi ya zo ya tarzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tahiya ya kama hanyar zuwa wannan tabuk haka Abu Zar ya ce shi ma raƙumin shi raƙumin shi shi ma ya tseda shi ya tseda shi bai taho ba ana cewa ina abuzar ina abuzar ina abuzar yake sai manzo Allah yake ce musu ku saurara ku bari shi in dai akwai alheri tare da shi wallahi Allah zai sanya shi tarbo in babu alheri tare da shi kuma Allah ya hutar da ku daga shi duk wanda aka ce manzo Allah bai zo ba sai ce musu in akwai alheri tare da shi ka gan shi ya biyo in babu alheri ya ce walakin kari allahun bi asahun wa sabbata Allah ne wa bai san su zukin ma ya Allah zamanar da su ya ce abuzar rakumin da ya ba shi haushi kawai hebar rakumin ya tsar makayan shi a baya kawai kawo mu hanya a kafa yake tahowa yana tahowa yana tahowa suka ce ya kusa tarro manzan Allah kawai sai ga mutum daga nisa suna kallo mutum a kawai yana tahowa shi ma suka ce manzan Allah da ya gani ma ya ce kun abazar ka kasance abazar kawai ga shi abuzar ya zo shi ne da ya zo manzan Allah yake ce mashi rahimallahu abazar yamshi wahadahu wa ya mutu wahadahu wa yi wa'asu wahadahu ya ce da ma ya gan shi manzan Allah yake ce abuzar Allah ji gan shi iya tahiya shi kadai zai mutu shi kadai za a binne shi shi kadai kuma Allah zai tada shi shi kadai abuzar wannan suna ai shine wanda manzo Allah yake cewa kakka sake ka yi jagorancin mutum mutum biyu kuma in ka karanta shi rai me yasa manzo Allah ya shi saboda tunanin Abu Zar ba iya ba shi shugabanci tunanin shi da yana sham sham ya koma mai zaman shi ne babban ƙari na garin sham daga wannan ai abu amur na sham abu amur na sham ya amshi ƙur'ani a hannun abu zar zai zo da asuba ya hutu sai kakkasa mutane halka ta ƙur'ani ya rarraba sai rarraba su yanzu in wannan halka sai sa wannan kanin shugaba wannan halka wannan kanin shugaba yanzu in shugaban halka aka yi kuskure shi ma kuskure he da wajen abu zar kamar shi ne kamar shugaban abin yanzu abu zar a garin sham sai ke fatawa bi dacewa mutum ya ajiye sama da abin da ya karhin abin da zai ci kenan duk wanda ya ajiye sama da abin da ya yi karhi abin da zai ci shi ne Allah ke cewa wanda zai ne fi nuna da zahaba wa fidda ne fasarta wannan ayar wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum azabin alim yake ma yan sham fatawa haramun ne ka ajiye sama da abincinka yanzu mu'awiya sai rubuta ma usman bin affan ka ji fatawar da abu zar yake kuma yana bata mun mutane a garin sham kuma haka ɗabi'a duk yadda aka samanto malami da da gwamna za a samu cin karo wajen abin ga sai usman ya rubuta takarda ce abu zar ka taho madina ina neman ka ya taso ya zo madina da ya zo madina ya ce kaga wannan fatawar da kake dukkanin sahabbai babu wanda ya te aka wannan fatawar kuma fatawa ce wanda zakka wanda bai ba da zakka a kan shi aya ta sauka duk wanda ya huda zakka shi ya ce ba kan zuwa ne to irin wannan aka ba shi jagoranci kenan duk abin da aka samu na daula a lokacin za a yi za a raba shi kenan kuma daura ta shiga za ta shiga cikin matsala sai manzo Allah ce kakka amshi shugabancin mutum yanzu da yake sauya ra'ayin shi sai Abu eh Usman ya ce mishi to ka bar garin Madina ka koma Rabuza Rabuza wani kauye ne kusa da Madina yanzu ma in ka daga Madina in zaka tahi daga wannan bangaren in zaka tahi Riyadh zaka ga kauyen Rabuza Usman ya ce je ka can kai rayuwarka kawai kama hanya koma wannan kauyen zamna a can yake rayuwar shi kawai sai mutuwa da ta zo mishi sai cayin ma daga shi sai yaron shi sai matan shi ya ce in na mutu ku min wanka ku samu likafani ku kawo ni bakin hanya ku ajiye ni haka manzan Allah ya ce ku ajiye ni wanda za su biyo ku ce musu wannan abokin manzan Allah ne ya mutu shi kadai abin ne shi ya ce haka yi mutu yadda manzo Allah ce zaka mutu kai daya haka yi mutu shi kadai aka kashi bakin hanya aka aji ina je rakafkin da suka binne shi Abdullahi bin Mas'ud ya kamo hanya daga Iraq za su zo Madina sai suka tarbo sai matar ta ce ai Abu Zar ce su suka yi rami aka binne Abu Zar kamar yadda manzo Allah ya ce kana tahiya kai kadai zaka mutu kai kadai kuma Allah ta daka kai kadai haka Allah zai tara kina haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tahiya har ya isa nan wajen tabukin to abin da ya tabbata cewa ba a gwabza ba manzo Allah ya je ya dawo wanda musulmi ba su yi asara kuma ya je ya dawo ba a gwabza ba kuma ya dawo ya dawo garin Madina shi dai ya taka ne ya taka kasar Rumawa to dawowar shi manzala sallallahu alaihi wasallam wannan masallacin da aka yi masjid dirar kamar da ya kawo a cikin baitul ya rushe wannan masallacin masallacin an ma manzan Allah gayyata ka zo ka yi sallah a masallacin shi kuma zai je ta buɗe ce sai ya dawo to shine Allah ya ce mishi la takum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin su kuma da menene suka yi nihin masallacin in suka kawo wannan masallacin manzo Allah ya zo ya salla a masallacin sai a raba kan musulmi wasu na wancan sallah a masallacin Quba wasu na sallah a wannan masallacin kuma ai su ne ai Allah ya ce wa irsalan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wala yahlifun in aradna illa lawsina wallahu yashhadu innahum takajin suna rantsuwa wallahi saboda neman lada ne muka wannan masallaci su kuma dan da raba kan musulmi yanzu Allah da ya dawo aka ma masallacin kace kace aka watsa shi kina a wannan shekara to sai labarin wanda ba su yi ba dabi'an manzo Allah in ya dawo daga bulaguro bai shiga gida sai ya shigo masallaci ya yi sallah raka'a biyu ya zamana yanzu duk wanda bai tafi ba yaki ya zo ya gaina manzo Allah suka ce mutane diya wanda ba su tafi ba yakin sun yi saba'in ma wanda suka zo kowa in ya zo sai duka ya gaida manzo Allah manzo Allah wallahi ka za hana ni tahiya ya ce to shikenan je ka wannan ba za hana kowa ya tsara ƙarya shi ka abin malik ki cewa wallahi tunda ni an ce manzo Allah ka mu hanya iya zai dawo nike tsara ƙaryar da zan hukunta shi na shirya komi ya ce in waye na haɗi masu yara da abin da zan baki ya ce amma da na zuma manzan a gaban shi muka yi da hudu da shi kawai gabaki ɗaya na sauya ce wallah babu abin da ya hana da iya kawai da gamle ban da iya su wannan hukun duka suka hudu gaskiya in manzan na ce ku tashi kudu sauran kuma kowa hudu ƙarya shi ta shi ta an shi ne abin ya musu ma'ala salasu dillazina kullufu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب sai da madina ta musu kumci aka ce ka kara musu magana duk inda suka je ba musu magana ka je wajen abokinka manzo Allah ya ce ka kara muku magana in ka zo ma ba maka magana ya zaka iya rayuwa ka sawara a ce kowa bai maka magana a gari a ƙara musu a gidansu ma ba a musu magana a gidansu ma matan su kaurace musu Allah yake cewa har labari ya kai ma maƙiyan madina manzo Allah ya hana wasu a musu magana yace ina yawo sai ga takarda ta zo min daga wani sarki kahuri ya ce min in kana so ka zo ka zo tunda manzo Allah ya hana a maka magana ka zo mu zan maka duk abin da kake so ta ce wannan ma sabuwar fitina ce sabuwar musiba ce ta zo ya cire litirkin yan suna cin wannan yanayin ne abin ya musu sai allah saukar da aya lagarta wallahu ala nabiyu sai biyu wa ala salasatin lazina kulluhu hatta iza dagata alaihim al'ardu ma rahubat وداقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم kenan wannan shine abin da ya zo akan akan gazwar da na tabuka kuma da masjidar jira sai gaba ta gaba yake wa hajjabin nasu abubakar duka dai a wannan shekaru wa hajjabin nasu abubakar sun matala bara'atan aliyu wa hatar yake cewa abubakar a wannan shekarar shi ya yi hajji da mutane an za Allah tura shi shi ya ba shugaban amirul hajji na wannan shekarar a can aka sabar da bara'a suratul tauba ya aka bashi abubakar ya je ya karanta ma mutane suratul tauba a yi a hilin hajji da shi da ali ibn abi talib nan abubakar aka fara turawa yana tahiya yana kan hanya sai manzo Allah gama shi ya tura ali ibn abi talib da taguwar manzo Allah abubakar da gan shi ya tsammanin ma an sauya shi sai ce al manzo Allah turo ne kara maka karfi a hidin hajji su dinga karantawa Allah ya hujja ba da hazal amin mushriku daga wannan shekarar kan mushriki ɗaya ƙara zabuwa ka'aba yi hajji daga yau an hara kuma ali yake karanta ba suratul tauba iya karanta ma mutane bara'atun min Allah wa rasulihi fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mujzil wa anna Allah mukhzil kafirin وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله daga yau fa in tubtum fa huwa khairun lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru muzzillah wa bashir allazina kafaru bi azabin alim ali yana karantawa abubakar ma yana yi suna ta yi kenan daga yau kan wanda ya ƙara zawa wala ya tufu bil baiti buryanu shine yace Allah ya huje mushrikun kan mushriki ɗaya ya haji ba'adu daga yau kenan wala ya tufu arif kuma kan wanda ya zo matsaraici kenan suna zawa sai tawafi babu kaya wala ya tufu arif kuma wanda bai da kaya kai ƙara zawa ya tawafi a maka ya ce zabi amarin fa'ala ya ce da wannan amarin suka aikata haka kenan manzo Allah ya ba su wannan amarin kenan wa hajja bin nasu abubakar abubakar ya zamanto amirul hajji kenan ya hajji da mutane a shekara tara wa summa tala bara'atan ali shi kuma ali yana karanta wa mutane suratul bara'a kenan yace wa hatama ai wannan lamarin ya zama lamari ne yankekke kenan babu sauyi akan shi shine Allah ya hujja mushrikun ba'adu daga yau kan wani mushriki ya ƙara yin haji wala ya tufa arin kuma kan wanda zai kan wanda matsaraici kenan wanda bai da kaya kai ƙara zuwa ya tawafi ya ce zabi amurin fa'ala ya ce wannan da umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Ali da abubakar suka yi wannan abu kinan in aka ce musu a sahihain buhari da muslim sun kawo yake cewa ba a sani abubakar fitilkal hajja fil mu'azzinin ba a sahun yawon nahar yu'azzinu na bimina abu hurairu ke cewa abubakar ya aika shi a wannan hajjin da yi cikin wanda za su dinga kira ranar yanka a mana shine suna cewa su ma suna isar ma da mutane Allah ya hujja ba da amin mushrikun daga wannan shekara kawai wani mushriki ya kara haji wala ya tufu bil baiti uriyanu kuma duk wanda bayya da kaya matsaraici kai kara yin tawafi kai kara yin tawafi a wannan a gaban Ka'aba kina dabi'a su ce suna ganin kayan haram bi dacewa in sa kayan haram in zo dakin Allah ku duba wannan a jahiliya kenan ya san tuhar da ya saya da kayan haram ne sai ce Allah bai bukatar haram in zai zo daki in bai samu in bai da kudin ya dira har kayan haya ya yi dawafi to gara ya zo bai da kaya ya dawafin shi kuma haka suke to shine daga yau aka ce duk wani mushriki kai kara zama kuma duk wanda duk wanda ya abin da duk wanda bai da kaya kai kara dawafi sai na gomi ya tara ko ya ce wa ja'atul wufud fi ha ta tara a shekara tara a shekara ta tara ginin wufud wafad wafad in an ce wafad kamar jama'a jama'a ta mutane su taso daga garin su su zo madina ai shine wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja wannan a shekara ta tara kowa zawwa yake musulmatul kazzab da wafadin shi wafd bani hanifa su ma suka zo wafd saqib kowa zauwa yake yanzu musulunci ya ɗaukaka bai buƙatar kowa kinan kowa yake buƙatar musulunci kowa ya zo ya ce wa ja'atul wufud fiha tattara kinan ɗaya bayan ɗaya wannan jama'a jama'a ta zo ya ce haza kinan a wannan shekara shi musulmatul kazzab ya zo da ya zo ki zuwa ga manzo Allah kuma shine shugaba a cikin su sai suka ce mishi suka ce wa manzan Allah akwai shugabanmu ya tsare mu kaya shi bai zo ba sai manzan Allah ya ce ai ba shi bane mafi sharrin ku saboda shi iya iya tsare muku kaya amma ya zo wafarkin to kuma daga baya da ya koma shi ma sai rubuto ma manzan Allah later ya ce kai manzan Allah ne ni ma manzan Allah ne kana da rabin kasa ni ma ina da rabin kasa sai dai kurai shawa da mutane ne masu ta'addanci masu ketare iyaka ya ce shi ma manzan Allah sai ya sa aka maida mishi ya turke sai ke ce mishi da ƙarshe dai zaka gani wala aka bata yi mutaki to manzan Allah bai mishi komi ba an manzan Allah ya rasu sai lokacin sai lokacin abubakar ya ce wa min nisa'ihi ala shahar kuma a wannan shekarar ta tara manzan Allah ya kyaurace ala ke ne ya mamatan shi ila'i ki ne kaurace mamatan shi wata guda kinan gabaki daya bai shiga wurinsu har suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matan shi gabaki daya wata guda bai shiga wurinsu shine duk yanda duk lokacin da da yayi wata ya mutu kwana 29 sai koma yanzu da kuma Aisha take cewa ka ce wata guda zakai yau kuma watan kwanan shi 29 sai manzo Allah yake cewa su kuma suna so ya dawo ya ci ake mata ya ci ai wata iya 39 29 kuma iyayen iyayen 30 wanda hai duk sun damu akan cewa ya saki matan nashi manzo Allah bai ma so wani ya shigo ya ganshi ya ce kowa in ya zo ya ce wani ne yake magana sai manzo Allah ce kai shigo wani ne yake magana kai ya shigo abin da ya tara ma madina hankali ya ce sai da wani lokaci umar da ya zo ya shigo ya ce sai cama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun ka sani a garin makka mun hikarin matan mu kuma yan garin madina matan su sun hikarin su mu ma haka da muka zo mu ma matan mu yasa matan madina yasa koya ma matan mu yace shi yasa manzan Allah suka ma haka yace sai manzan Allah ya washe dariya yace da nayi ma ya dariya yace na san kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matan shi ya ce waje atul wufudu fi ha ta tara inan wufudu kenan jama'a jama'a suka zo dai bayan daya a wannan shekara tara wa min nisa'ihi ala shahran kuma manzo Allah ya kaurace ma matan shi wata guda summa najashi naha wa salla alaihi min taibati nanal fadla yace kuma a wannan shekara ta tara manzo Allah yayi sanarwa mutuwar najashi na'a najashi yayi sanarwa mutuwar najashi wa salla alaihi kuma manzo Allah ya mai salla salatul ghaib kenan a Madina ya tara mutane aka ma najashi sallah ya ce a daga ina min taiba min taiba daga garin madina kenan ita ce taiba na alfadula kenan shi na ja shi ya samu wannan fadalai manzan Allah ya mishi sallah ta salatul ga'ib ya huta da sahabban shi wannan musalla ya yi sahu da su ya yi kabbara ya yi kabbara guda hudu ya ce na gumiyatar da biyu mata ibrahim fil amil akhir kuma ibrahim kenan dan shi kenan mun gani a wacan shekarar zainab ta rasu aka yi ibrahim to kuma yanzu ibrahim kin ma shi ma shekara ta manzo Allah ta ƙarshe shi ma rasu wal bajali aslama wasmuhu jarir kuma jarir al bajali ya musulunta shi ma a wannan shekarar kenan sunan shi jarir shi ma a wannan shekarar ya musulunta sai mu tsaya nan ko ko kuma kenan mu tsaya nan ne so karatu na gaba da sai a yi sa gaba ki da insha Allah to kusan duka irin wannan abun shi ne suke yake kawo rikici kan khilafanci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ga Allah manzo Allah ya tura Abubakar kuma daga baya gama shi da Ali suka tafi to kuma bayan haka ga wannan na tabu ka manzo Allah ki cin shi shin baka so kasance min kan matsayin Harun da Musa kuma haka a hadisin da ake mafiya an shi'a suke ka hujja da shi hadis na gadiruhum gadiruhum sunan wani wata korama ce kamar wurin da ruwa ke taruwa ne a nan manzo Allah ya faɗi abu in suke cewa manzo Allah duka iya ne ai bayana wani ne shugaba Ali ibn Abi Talib kenan kuma gami da haka kenan duk wanda ya zamanto shugaba bayan manzo Allah in ba Ali bane ba yayi kenan ya amshi mawa ya amshi ma'adi to duka wannan shine abin gakin rikicin alhali kuma dukansu ga baki da har ali bin abi talib ya tabbatar ma abubakar cewa kowa ya sani babu bayan manzan allah wanda ya dacewa ya shugabanci in ba in ba abubakar ba kuma tajriba ta gwada tunda yanayin da al'umma ta shiga bayan manzan allah wala kowa zai mamaki kamar daular bayar ta tabbata tunda kowa ya ridda wanda suka tsaya a musuluncin sukan sai a ɗiga su amma ku duba abubakar ya ci yi duk wanda ya raba sallah da zakka ma sai na yaƙe shi duk wanda ya ce ba zai ba mu abubakar zakka ba sai na yaƙe shi saboda mafhumi na abin ga na daula kullum daula ana so ta tabbata kiran ko da ƙarfi ne al'umma su tabbata a wuri guda ya yi a ce a watsaki inda a lokacin iya iya barin kowa wannan sallah ce ya ce ya watsa kinan ba musulmi bane ba ko wannan zakka ce ce bai bada wannan kuma a na bada amma banda ba abubakar yanzu Allah zan ba kuma yanzu bai nan kinan mafhumin daula dole an gama kowa kuma da sukin ne za a gamu in an gama kuma a ci gaba da a ci gaba da shahadi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك